أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن إن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين
أعوذ بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis shida ga wata na ramadan hijira shekarar 443 wanda ya dace da bakwai ga watan hudu 2022 yau insha Allah za mu tashi aya ta 45 cikin suratun zuma aya ta 45 zamu tashi insha Allah kayan nan sai yan tambayoyi kuma cewa dai kamar da za a yi alkawari sai dai yau insha Allah za a fara kai tsaye zuwa radio alhuda kina masu jima ta alhuda kina za ta ji kai tsaye insha Allah kuma da wanda suke nan da wanda suke sama facebook Allah mana muwafaka a tambaya ta farko yana cewa me matsayin kalmar sayyidina a cikin salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Muslim dan uwa wannan mas'ala wanda ya karanci sifatu salatin nabi na albani rahimahullah karshen sifatu salatin nabi ya kawo mas'ala ta musamman kan mas'alar wa annabi salati da salatai da suka zo yace amma abin mamaki duk irin da mutane ke hudu ko shahara babu ruwaya guda duk hadisan da suka zo hatta na wasu ma magabata da suka wa annabi salati ba na annabin ma kanshi hatta wanda aka dangana ma mana sahabban wanda suka ba manzo Allah salati yace babu inda kalmar aka samu kalmar sayyidina a ciki duk za ka ga ruwaya sayyidina to wani ne shi ya rubuta babu hadisi ko daya ko na hanyar magabatan ta kai hamma saraunin hamma saraunin idan kirkiri duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban kowa ne duna lahira shugaban manzali ne gaba ɗaya ma duna lahira amma abin da ya hudi ake hudi abin da ya zo ake yi eh ba a san ƙari a cikin addini Allah ya kowa sanin shi kuma shi ya haika sanin kanshi sahabbai sun yi mu sanin shi man babu wanda aka samu a salatin shi aka kalmu sayyidina kuma sayyidiki ne shugaban ne tabbas amma ƙarin sayyidina ƙari ta haka a wadatu da abin da ya zo in ka iya ka yi salatin da ya zo ta hanyar wahayi salatin ibrahimiyya in ka gajiya alamun sada alamun wani wasanni Allah muna mafaka sai tambaye shi ta biyu ibrahim ta sana a ƙarin a kasashen a suka ƙarin kullum da iya sun ƙari shi jibar mutum ƙara makan da yake wai a sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ƙarin ta'ala shi ma ɗan wani ɗaya ne ba inda zai ka sallama a littayin a littayin magawadin aka ta'ala da kuma ta'ala Allah ta'ala ne tabbata amma ƙarin ta'ala a salama ƙari ne bid'a ce bai cikin sunna eh ka tsaya sunna kan kwadatu babu inda manzon Allah ko sabu suka yi suka salama da ta'ala ololuwa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƙari wa magafiratuhu shi iyaka duk akwai masu inkarin wani fasin amma da ya tabbata cikin adab mufrad na imam bukhari sabani da Allah ya tabbatar da ruwaya amma shine kololo salama wa magfiratu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu iyaka amma qala ta'ala qaidi bi bi cikin sunna Allah ta mige mu da sunna ci gaba da mu bismillahir rahmanir rahim وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة na ana magana yadda suke inkarin a ce kurin tauhidi kalmar la'ila illallah kadai abin ya kanta da masu hankali suna kamar an ture duk abin da suka isko ana yi na kiran wasan Allah abin kan dama su shi ne Allah ce wa iza dukirar Allah wahadahu idan ka ambaci Allah kadai kalmar la'ila da tauhidi kurin shi ma'azzar ulubul ladin la yu'minu bil akhirah sai zukatan marasa imanin lahira sai su motsa sai su ma'ana sai kada hankalinsu zuciya ta kada kenan suna damuwa in aka ce Allah kadai amma wa idza dhukira lati min dunihi idza yastabshirun daga an kawo an kara shirka a masha Allah ya daidai ya daidai haka ake so ya dace da jama'a in wannan abu ne tsohuwa al'ada ce ta mashirkai suna da shirka ita ce daidai da kashe tawhidul matsala ce shi ne ai cikin sadini inda Allah kan labarin cewa da suke cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kira ku zo zan gaya muku wata kalma ya tara gaba ɗaya mahiyin kurkurin shawa a wuri guda ci zan tambaye ku ci zan gaya muku wani abu zan gaya muku wata kalma guda idan kuka waɗe ta za ku mallaki duniya duniya ta kuɗa ku samu rabauta duniya lahira ku ce to kalma ɗaya goma za mu waje wani goma yau na samu tsaye wani waye wani goma kalma kuma za mu waje ce kurin ƙulu la ilaha illallah سيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق المرء منهم أن امشوا وسبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المثل الآخرة إن هذا إلا إلا اختلاف هذا كشيء ولا يا وني كرم الله أجعل الآلهة إلها واحدة آه كنا من قالوك nema kake a mai da ilaha daya gurin Allah kadai ba lata ba uzza ba maduna wanga ba daya a mai ka daya daga cewa ku ce la ilaha illallah sai ta yaro amma maki jahilan qurayshawa duk jahilcin su su yi wani mutum awon musulunci sun ma na karbi la ilaha illallah dan sun yarda duk wanda karbi la ilaha illallah bai kiran kowa bai dogara da kowa bai rantsuwa da kowa bai neman wajen kowa ko mun da Allah kurum dan kace la ilaha illallah kace kurin sun fahimci wannan ma'anar da ya faɗi ma sai suka ce a aj'al al alihata ilahan wahida ne ma kake a mai da ilaha daya bas inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki kaza kaza kuna sabuwar magana abun mamaki ne ma daya nan kenan magana su yarda Allah ce wa talaqa al mar'u min animshu wasfiru ala alihatikum sai zaman ya watsi ya aka watsi alaji sai suka watsi daga zaman da aka yi me ake da wasiya ga mabiya wamshi mutahi na mu kyale shi wasibiru ala alihatikum kurin mu ci gaba da hakurin bautar abu mutum da magana muna yi kama bari a ci gaba da wata mu koyi ku yi hakuri akan bautar abin bautar ku na da kurin inna hadha la shay'un la wannan wata manufa ce ta ba sabuwa abu da zai kuma cewa ilaha daya ma sami'na bi hada fil matal akhira ba mu taba ji ba uwa mun harko ba mu taba ji ba kaga ce hudawa ne akwai tanita ba ko uku inna ne wannan hudawa ne akwai uzairu tunda mu taba ji ba a cikin addinin yan harko an ce ilaha daya ne shi ka abu sabuwa sabu haka suka tome shi haka ne maganar su kurin a ce ilaha daya shi ne matsalar su a wasu na cewa tuwa zai duk wani abu matsalolin sun hannu Allah ga da yawa kin ma an zaɓi bai matsalolin su kare ba kuma a jami'a daya suna kun bai wa illa kurin a kira Allah daya dole za mu ta hanyoyi daban wani akwai na ruwa akwai na na abinci akwai na waye ilaha iri iri daban ka saka haka ta gore shawa kowa akwai kowane akwai na ruwa akwai na waye akwai na miye akwai na miye duk akwai kowane ne shi ya kai mamaki a yanzu ya ga mutum shi daya akwai kawo dabara akwai shashatau akwai ibugu akwai akwai akwai lazar akwai mutum shi daya ya ga shi ga mutum kawai ɗan gamu kura kaga dole layin kowace akwai naka a kowace a kowace ciki akwai abin da ke da akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza iri iri a gindi shi ya ɗarma gindi sai ga ya kuma iya su kan wancan ƙwarar shawa sun kama da shi ma bar Allah ya kama na daban wallahi inda zai wuta bulaguro ko unguwa zai babu wallahi gaban sai faɗi duk wanda yake wannan rataye ratayen in ya wuta unguwa ko zai bulaguro ya ce ya diba ya ga babu su to la ka matsala ko ya dawo in ya nisa kuma ta haɗe dawo bai nutsuwa bai nutsuwa ha Allah kiyaye haka suke kawai kasa akan kun zuwa kamar kasa kasa kare ka wannan abu mun jarraba da mun sha mun sha haka ya kan mun taba zuwa lake ne muka taba wada gwamnati da laya ta dace gare su kirki ba mu taɓuwa kuran muka tsawo manya rigima suka zo suka biyo muka tsere a dubu ni kuma ne na shiga hannunsu ni mai layi na shiga hannunsu su mamakin su mamakin mai suke a wani yara suke musa zai wani yara ni suka shiga ni na shiga hannun gaba suka rasu da yanzu a ƙasa suka cin da biyar da suke ita ita wani bala bala ƙara ba bala na ƙare su ƙare ta wani na rasu cin ɗin sila da tsoka da lafi da Allah ke na take ci na ta mutum fere na take ci ta ci Allah ke to da man da man ke da man ka dubai ka dubai ka dubai da ya ta kada gore fura ba abin za maka shikenan to kai kai kana kenan kullum mutai da alfa ka mu Allah fura kuma Allah ba mu kana cewa Allah da wani yaki ba wani Allah zuciya ka wannan kushi a ranka ba wani Allah da zuciya akwai da babu Allah amma da kamanta gida wani matsala ta kasance Allah shi da mu a takaice mutum kuma kama Allah to su ma kenan a wancan zamanin shawa wannan abin ne suke wa na inkarin kaɗai ta Allah kaɗai da ibada a ce ba a komi kurin Allah za a rufa za a haka shi na shi tafi da shi mutum kenan ba a kiran kowa sai Allah ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba dogara da kowa sai Allah ko mun ka Allah da kuran shi ne la ilaha illallah shi ne ma'anarta kenan babu duk wani ilaha gaba daya an ka ce ila duk abu da al'umma suna da abin nasu wasu kowane na shi amma ka ce mai al'umma ilaha da man Allah da kuma ilaha al-mabud kullu shi ilaha kowane na shi amma kai da kai da la ilaha illa Allah ya Allah kare Allah Allah ne babu babu inda kai Allah ko ina sa tsaye ne amma ilaha da kowa yake da shi mu Hausawa ana ce ubangiji wasu ce irkoi wasu ce di wasu ce joba wasu ce god din ce din ilaha ne wannan ba su da wani ba Allah kuma Allah yake Allah Allah kullum yake an gani ubangiji irkoi god joba waye duk di duk wannan sunan ilaha ne ilaha ne Allah kullum Allah yake shi ka ta kuskure da suka ta ya fadi duk Allah a Allah ba duk ba Allah Allah kullum yake Allah Allah ne kullum ya fadi duk Allah ne Allah kullum Allah yake bashi da wani duye kun suna wace ma'abud shi ne duye babu wani ma'abud sai Allah Allah kurin Allah ce kun hadishi don haka kenan kaɗai ta Allah da ibata kone ɓangare to su ga halinsu idan aka ambaci aka ce tawhidi Allah kaɗai sai zuciya ta ɓaci ransu ya ɓaci amma wai za su kida zai min duni ya zama isa bashirun daga an ambaci ba Allah ba ya sa sa walwala sa jin daɗi an sade da su قل اللهم فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم فاطر السماوات والأرض يا مسلم شيء الله wanda ake kira a kaɗaita da ibada shi ne fatir na samawati wal ard shi kirkira shi ne matan kayan shi babu inda ga model shi ne fatir fatir wanda har kira abu babu inda ga model irin shi shi ma ko koyar da ayi sama ma ayi kaza mu mu irin shi babu inda Allah dani shi ne fatir shi ne makagin halittar samai da kasai kuma shi ne alimul ghaib wa shahada alimul ghaib shi da kuma masanin gaibu da koyi a wajen Allah da hili da koyi duk daya ya san abin da yake yawa kana da yake wakana da zai wakana da wani wakana da zai kasance ya san komai cikin waje kuma cewa Allah an ta tahkuma bil ibadati fi ma kanu fi yaktalifun Allah kai ne mai hukunci tsakanin bayinka cikin dukkan wani rikici wata rigima Allah shine mai raba rigima kuma wannan abin da ake wata lalle Allah ke raba rigima amma ina ne wajen raba rigima lahira to idan aka je raba rigima baka da gaskiya ka ko baka gyara tun da wuri ka nemi gyara tun da wuri ka nemi gaskiya har ka gama da addu'a cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallar dare ya kan irin wannan addu'a tana ɗauke da wannan ma'ana yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatira samawati wal ard alim al ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadik fima kanu fi yaqtalifun ihdini li muqtalafa fihi min al haqq bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim a cikin akwai wannan ma'anar bayan ka girma Allah rabba jibril shine ka Allah kai ne ubangijin jibril da mika'il israfil Allah kai ne fatirar samawati wal ard Allah kai ne makagin halittar samai da kasai alimul gaibi wa shahada kai ne masanin gaibu da dalili anta tahkuma bayna ibadaka fi ma qalu fi telefon. Allah kai ne mai hukunci tsakanin bayinka cikin dukkan rigima da suke sai ka ce ihdini Allah ka shiryar da ni limu qutlifa fihi min al duk rikicin da aka yi Allah ka sani akan gaskiya akan daidai innaka tahdi man tashaa ila siratal mustaqim Allah kai ne mai shirye da wanda kake so zuwa ga hanya mai tsaka kun addu'a ce ta yau da kullum ta neman Allah ya shirye da kai annabi yana yin ta daga cikin inda yake yin ta akwai bude sallah ta kiyamar dai sai kenan yace kenan shine kullun la maka ga musu Allah shine fatirar samawati wal ard shine makajin halittar samai da kasai alimul gaibu wa shahada Allah shi masanin gaibu da hili anta tahkumu bainal ibadik Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi ikhtilafun cikin dukkan rikicin da suke walau anna lil ladina zalamu walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به من سوء العذاب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كبام labarin cewa su wa'annan masu gada masu jayayya kan komawa ga Allah kaɗai ta Allah da ibada mana mushrikai wa kawarai suna don babban zalunci shirka da Allah inda kaddara a gobe kiyama Allah zai ba su duk dukkan mafi arzi jami'an wa mithluhu ma'ahu dukkan dukiyar duniya a kawo ta ma a ƙara a ce naka ne wanda Allah kama da azaba inda za a bashi dama da fitadaubi da ya ba da fansa a bar shi duk abin da ya mallaka wata ruwa ta inganta don sanar muke cewa gobe kiyama Allah zai hudo daga cikin yan wuta ya ce bawa na yanzu inda zan mallaka ma duk abin da ke gaba daya sama kasa gaba daya za ka ba da abin da daga wannan hannun su ƙware yaran na siyar bawa na na ya nema abu mai sauƙi a kan wannan abu na nema abu kaɗan a wajen ka mai sauƙi ko sai karmar tafi da kaƙiya a nema ka abu mai sauƙi mai arha ka ƙi na ka nema ka kamar da duk duniya da abin da ke cikin ta kurin sai karmar shahada kaɗai ka ƙiya gardama ya ce kenan laftadau bi zai iya ba da fansa min su'il azabi yawmul qiyamah saboda mummunan azaba zai samu kanshi a gobe kiyama domin wabata lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun dan abinda ba sa tsammani ba sa zato ya bayyana abinda ba sa zato ya sun ga su tsamo tsamo a cikin azaba gaba da baya sun doka su suke kan shari'a musulmi shi kan bata sun ka su suke shiryayyu su Allah ya so kai ga sun tsamo tsamo a cikin azabar Allah abinda ba sa tsammani ga su kuma hili karara a hili tsamo tsamo a ciki fa badalahum sayi'atu ma kasabu wa haka bihim makaru yastajibun domin abinda mugun aikin da suke ana cewa ba kyau suna cewa ba haka bane ba suna gardama wannan mummunan aikin su ne bayyana wa haka bihim makaru yastajibun irgin suke a duniya in gaskiya ne a ka azabar ga annabi Allah ne bisa da wannan komai ba abinda suke irgini ga annabawan Allah a kawo azaba yau azaba ka tabbata kansu ba ku magana karewa ci gaba
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم فإذا مس الإنسان ضر دعانا na Allah ya bamu labarin halin gajiyawar ɗan adam da sauƙin sarewa idan Allah ce idan muka ɗanɗana wa mutum jinsin mutum wata cutarwa ko ma mai cutarwa da ana bai kiran kowa sai Allah Allah kura an ce irin masu ganin wani abu zai iya masa wani abu daban inda bai da gaje ganin shi ka kare ka ce shewa shewa ya koro sauki wallahi ya ya makalla ya san kan zigiri ne ya san sai ka kan zigiri ne bai da ce Allah bai da ka ce ka ce shewa ka sauki sai da Allah ta ji mutum ya shigar ka ya shigar taka idan ko ta wala wala wala wala Allah wai kama Allah Allah ko wai Allah wai Allah mun shigar taka yake ba ta wai Allah wannan dace ya wadda adam kenan ya san ba mai mishi hakika na bashi matsala sai Allah kuma yace idan wani abu na cutarwa sai mishi da'ana zai ta kira maji Allah zai koma ga Allah kadai thumma idza khawalnahu ni'matan minna idan muka canza mai wancan matsala da ni'ima ta musamman daga wajen mu kuma ni'ima Allah ne bashi ba shi canza ba Allah ne bashi minna ni'matan minna da abin da Allah ne qal innama utitu ala ilmi zai ce a zai samu da nan zai ce a iya ko kwarewa ta ce ko iya aiki shi ne ko da mashi ya cancanta ba shi kaza zai ga fanta da wani abu kurin da abu ya iya san ko wani abu ne na na kwarewa ko iya neman kuɗi ko magani ne magani ne iya wani ƙwararren likita ne samu ya samu ya samu doctor specialist shi yasa da mun kin dama yanzu an gano maganin ba wani bai gano abin Allah ya zai bi da zuwa ga wani ko shi kwarewa shi ta sa Allah ba shi ko iya neman kuɗi Allah sa ba shi duk suna irin wani abu ake bal hiya fitina hiya fitinatu wannan abu eh Allah ce wannan jarrabawa ce Allah ke mishi an bashi an amshi an bashi su duk bai ganowa abin cewa Allah bai dan jarrabe shi ne a baka jarrabawa ce Allah ka take jarrabawa ce me Allah ce wani mulkin khairu wa sharri fitna Allah muna muku jarrabawa da alkhairi da sharri ko da Allah ya baka iya ya baka alkhairi jarraba ka ne a baka arziki lafiya da komai shiru ba ka ce wala san da ne ke ba suna yake da ya ba kudi da kudi da wadata da komi fata-fata ba shi bane ba san Allah ba shi bane ba san Allah mai Allah cikin suratul fajar fa ammal insanu idza matalahu rabbuhu fa akramahu amu fa yaqul rabbi akramani wa ma zama matalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqul rabbi ahanani Allah ta kalla halin mutum idza matalahu rabbuhu fa akramahu amu in Allah mai jarrabawa zama matalahu rabbuhu Allah mai ni'ima ya karrama shi fa yaqul rabbi akramani ai ubangiji ya karrama ni shi a wajen shi ni'ima da aka bashi da jin daɗi Allah karba shi ne to amma idan mata lahu amma kuma idan Allah ya jarabe shi fa qadara alayhi rizqahu aka matse abin hannun da kel abin yayi wuya zai tarar hanan Allah wulakanta da Allah ya kalla duka ba haka bane a baka wadata da jin daɗi ba shi bane ba Allah ya sanka a baka baka da bala'i da jin da wahala ba shi bane ba Allah ya sanka kowanne jarabawa ce na'am ba wanda zaka iya kai kama kan hukunci Allah sauna yake kusan wane ka da bashi arziki ko da bashi da bala'i rashin lahiya bai san shiri a Allah ina jaraba bawa ba abin da kurum da ya masa daraja annabi ayyub annabi Allah ne wala ba annabi ayyub da jaraba wace ga rashin lahiya da kudi kudi su tsari mai annabi Allah ne mai kudi ne mai iyali ne Allah ya amshi iyalin su kafta gaba daya masu kama mishi duke ta ƙari kuma lahiya ka bishi ba ɗiya ba dukiya lahiya ta ce Allah bishi kuma da Allah ne ya ta zama cikin bala'i ba shi kaɗe ba shi kaɗe duwa ruwa inganta na nan tafiye da shekara goma sha takwas sha takwas zaman ta za ku yi da annan sauni ya rutsuwa mace wallahi wani Allah kama shi mutane da kaba haka su ce wani abu sama wani misali wani misali misali wani malami ne ko kaza abin ya samu ya ce ya ba Allah wani abu wani ma ya rantsuwa ce ko Allah kama shi su ma a can ke sai da kai rutu suka ce kai ayuba a cikin abokan shi duk sun wari an bar shi abokan arziki da abokan an wari an bar shi sai da abokan guda biyu suka saura to su ma abin da ya yi wa kai karshe ya suka an yi ayuba kuwa an nabi ma Allah wani abu sai su kama su ma su kama ganin an nabi ma Allah wani abu ba abin ke ya kai gaya amma ta suka wata yi mace ɗaya take mai hidima ya ma hutu da cikin jama'a gaba ɗaya saboda jikin ba mai aigazawa annabin Allah ne ta ji ba maganin jarabawa ɗaya mai jarabawa kuma wannan jarabawa Allah ya mishi ta don yi ba shi daraja mai Allah ka ce inna wace nau sabirin ni'im al'abdu innahu awwa Allah ta mun samu ayyub bawa ne mai haƙuri mai koma zuwa ga Allah mai haƙuri ne ya jimre ya ci jarabawa sha takwas ne kurin ranar da Allah ya ɗauke abu kurin mala'ikar sarko aka ba shi labari ƙasan da akwai ruwa ana ka buji ƙawaka ruwa zai hutu ka sha ka yi wanka kurin iya shan ruwa duk cuta ta ciki ta zubi ya wanka fau fata ta koma fau ba ta shi ta ta kame abinci ta dawo ta tsako shi ta mace shi ta ce bawan Allah da ba ga miji na ba ayu ya ce ni ne ta ce a za ka kama kamar zirgi ya ga ya canza ki ya shiga hari ya kwanye ki cutar ta zagace da shi ta ce kamar zirgi ya ga ina ina neman miji na ayu a nan gabar shi a nan gabar shi da ina yake ita shi ne gaba ta gane kucciyar shi gini Allah ba da Allah ka lahiya an sha ruwa zama guda an sha an warki an yi wanka ba a kare yanzu lahiya Allah mai lahiya Allah ce kuma ɗiyan shi muka bashi hauran da zuleto ɗiyan Allah mai lahiya nan wasu ce a su aka tada wancan a ɗiya ta ka samu sabi din da Allah ce ɗiya mun bashi ɗiyan shi zuriya shi Allah mai lahiya amma Allah mai lahiya komi Allah ce ya yi mai zuriya da dukiya dukiya aka yi dukiya abinda ba taɓa kowa duniya ba ka mishi wurin wurin da yake baga lokacin ya cikin arziki aka abuka korin da ake sussuke sha'ir da alkama wurin sha'ir ba wurin a ta wurin hirin da ake akwai aka mai ruwan zinariya shu ruwan zinariya ko ya zubo ka daga saman kurin ta zubo ka cika wurin ko duk wani ruwa ta ganta ba bane bana da ya tabbata kan wurin daya aka mai ruwan azurwa shu yadda cika tab to arziki bai kare ba arziki zinari ne azurwa kamar da rusu an tsare ba ga lahiya ga kudi sun dawo iya sun dawo ba shi kiran ba ya ci jarrabawa kaga aika kaga nan me muke magana kakka ga Allah ya ba wani jarraba ka ce Allah ya ba wani Allah ya kan iya jarraba bawa a wani lokaci a kan lahiya don ba kullum bane ba amma ni ba da hukunci in ce wannan halin da wani ke ciki halin ka gane wannan ba na bane ba tsakanin Allah ne da bawan shi kakka shiga yakan yi don jarabawa yakan yi kuma dai bawa ta shakwar annabi yusuf alaihi salam jaraba ko jaraba ta da shiga da aka saka shi jiji aka bashi bawa jarabawa ce ma me ya shi mun da alheri ce wannan wannan jarabawa me wannan wahalar ce da shiga ita ce Allah bai shi mun da samun daraja ya samu ko ta samu sarauta inda ya ga ya zama sarki a kawai sai shi ya so da yawa maki ke mashi mun da alheri kaga maki shi ne a wasu suka mai shimuda ne da kan suka mai suka mai shimuda suka shi maraya a takaice dai bawa Allah yana jaraba bawa da abin da ya so amma mu ban mai hukunci da kaza ne kurin kuma kaka ce Allah maka maka talauci bai san ka ne jaraba kai yake ku kashi Allah ya baka arziki maja maja san ka yake ko ne jaraba wace ya kai hatara tsakanin ka da alaka da Allah in arziki ne kai kurin ba dokokin Allah in wuya ce ka tsaka ka ba hanyar Allah don ka sha wahala a saka shirka da Allah a abin kasan ya ji an yi magana sai an ji an gwarbo ka an ci yara mazabu ka ce duk abu da mallaya ka ce ka je kai kakkai kai haƙuri wanda ka mutu da imanin ka yamma alheri ka ce ka mutu a hannun boka wala na abin tausayi ya gamu cewa wallahi mutum ya fahimci addini ya fahimci komi ya shiga halin shi lafiya ya zo malamin da yake hudu cewa ya zo yi min shawara an ce mai akwai wani boka wuri kaza an ce daga ai mulki aiki ce wani kai har har ka tara wallahi wallahi abun boka a shi wallahi abun ya gaji ya ce wallahi ta ya matsa sai ta yi ce wallahi ana mai maganin ya mutu a wani boka haka an taɓe iya ƙida ta komi amma sha wala ana mai maganin a hannun bokan kuma ya kaɗe ya warke wata kuɗi zai gyara haitu ba haka ya ce in ya tuɗi warke to bi warke ba ana maganin ya mutu ce wala ana yi ana boga an ƙare bori an ƙare komi ce ya mutu saboda ta ɓaya ce duniya na jira kani mutum sai ya hatara gaskiya wuya ka sa kamar hanya haka ta ka sa kamar hanya san kai ba wani mukallaf ana binka ana ana diba abin da kake aikata shine Allah ce bal hiya fitnatun wannan abin da Allah ya bashi na jarrabawa kuma ya ɗauke jarraba da alkhairi duka jarrabawa ce dan a jarrabe shi ne walakin akatharahum la ya'lamun mahi yawan mutane ba san da haka ba shine fa idza massal insana durru da'ana idan mutum wani abu na cutarwa ya same shi yana kiran Allah ce thumma idza hawallahu ni'matan minna idan muka canza mai wannan cutarwa da ni'ima ta musamman daga wajen mu qala innama utitu ala ilm sai ce ai an ban wani abu akan cancanta ya san dama cancanta abu ba shi bal hiya fitnatun ala wannan jarrabawa ce walakin akatharhum la ya'lamun mahiya mutane ba sama da haka ci gaba قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين نعم قد قالها الذين من قبلهم wannan kalma ta matsala ta samu a koma ga Allah an samu daɗi a saki juyewa ta ce ai dama ai wannan abin kamar na magana ƙarun da ke cewa da suke dake mai wa'azi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة لا تسر اسمك من الدنيا وأنت كما أسأل الله إليك لا تبغي في خلف الأرض بيتي بس إن الله لعب المسلمين بيتي قال إنما أوتيته على علم عندي أنا تقول تاي أي أم بون أبون أكون إلمي أنا مسمى تنامنا وكي أول ما قلت القارون هكذا إنما أوتيته على علم عندي كده وانا طبيعي أمركوش شيء الله كتير أولم يعلم أن لك أهلك أهلك من قبلي Allah bai san ba cewa Allah ya kada al'ummi da yawa ka yi shi min qurun kenan magana haka da yawa suke al'ummi an ba su ni'ima kai wahala da su jarabawa ya kawo da ka ni'ima ya ce ai wannan abin dama ilimin su ne masanin su aka ba su kai ba wannan abu a ce Allah ya mai da a ture abin ga Allah bayan da an koma ga Allah da Allah ya bada ya ce a ba Allah bane ba ya ce qad qala allazina min qablihim al'ummi kan su sun wannan magana fama agana anhu ma kanu kasibun abin da yadda suka tsorora suka dogara da shi ba a hannun lokacin azaba ta zo ba wanda ya kare su azabar Allah fa asabahum sayi'atu ma kasabu sakamakon mugun aiki da suka yi Allah ya kama su sakamakon aiki mana shirka da Allah ce ba aiki Allah ya kama su sakamakon mugun aikin su wallazina zalamu min haula su ma waɗanda suka zalunci Allah daga waɗannan al'umma ta ka kai mushrikan wannan al'umma duk wanda ya bar Allah kama wannan Allah na wannan al'umma su ma sai su yi sayyatu makas makasabu su ma na su iya zuwa su ma Allah zai kama su da irin laifin su wa ma hum bi mu'jizin su ma yadda wanda ba gagarar Allah ba su ma na kan ba ta gagarar Allah ya Allah ce gaba awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم التي أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بتسمى da cewa shi Allah shine yake yalwata arziki ga wanda yake so kuma ya komuta tama wanda yake so kina harkar arziki abu ne a hannun Allah in ya so yamma wannan face-face ko da kafuri ne dukiya ga ta baje baje ko bai ma bai ma da sayarta kuma in ya so ya matse ma wani abincin baki shi mai mai wahala da kyal a samu baka ta hau a ci nan wuni wataran ba a ci ma haka Allah tsara ba magana girma ba magana kadarimi ne ba magana tsoron Allah ba magana kahurci kowanne Allah yana ba wanda yake so a cikin bayinsu da imaninka a gama ka da talauci rashin lahira da imaninka a baka arziki da kawuncin ka baka arziki duk kowane ba wani ba wani la'i kiyasin alakar Allah da shi ba abu la'i kiyasin alakar Allah da bawa da kudi ko wahala wani Allah ne ko yake yalwata wanda yake so da kuma samu wanda yake so inna fi zalika la ayatin liqawmin yu'minun kuma wannan lamarin raba arziki abu ne kwarai a nama akwai aya sai ga mutum dan karami sai ɗauke shi ka ruga da gudu ka ga sa ƙasa suna mai aiki su wurin suna aiki su ko suna aiki yan dako yan dako suna aiki ba shi ya shirya ba suna aiki ko ɗan ƙarfi da shi ko an girma ne ko sai ga mutum an nace goma goma sa bakwai sai haka ya ce mai saba'in saba'in kenan ko ya ya gama wani ya ta sai samu da kwatara economics sai samu wanda ya ta kwatara ya mai aiki ya biya shi a wata shi kuma bai samu goma goma sa bakwai a karshe san da zai biya ba amma yake ya kan doktor mai doktor ya mai aiki kina ga kira abu inda ilimi ne adam aiki ba inda ilimin ne shi ilimin ma doktor ya sai kulimi amma yanzu iya aiki ga wani wanda bai san ba da sahi ma ai amma Allah ba shi dukiya sai zo shi ne shi ne mushin dukiyar shi zai mai da sahi kai banki aiki zai kai mai da sahi haka na ba kulluwa ba ilimi bane ba ba wani ba tsar arziki kuna amma Allah ne kura ya ba wanda yake so talaka ne mai kuɗi wanda mai hankali wannan mai ilimi ne mara ilimi ne ƙato ne ƙarami ne mace namiji ne Allah yana ba wanda ke haka arziki abin da Allah kurum sai kuma tuma yawon dabara ya kwashe kuɗin ya kwashe kuɗin sai ga ya kare shi mai kuɗin yana ya mai dabara da ilimin ya yi juyi kuɗin ma kuɗin sai ƙare su su lalace shi yana iya nan da kuɗin shi abin da Allah kurum arziki arziki ko rabon Allah ne kurum wannan mace akwai aya gano kudura ta Allah ta rabon arziki gaban shi amma ce da qaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah sama da su
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم wannan kamar abla bin abbas sun sai bukhari sun sai muslim ya ce wannan aya tana da cikin ayoyi da suka zo mushrikai suka ce ya rasulullah ya muhammad gaskiya muwa kana kira a koma abika nan sun hara nadama game da abin da suke ciki suna neman su komo to amma suke tunawa suwa sun yi ɓanna sun kashe sun yi kaza sun yi zina duk suka abu kuma yanzu to yaya kenan muka komo a wannan lahin namu kai zama labarin matsayin yana da cikin asaka wani aya Allah ba manzon shi umarni ga gaya musu ya ibadiyar da dina a sarrafa hikimar Allah tausaya wa Allah ga bayi duk da mutanen mabannata ne amma da ya musu kira na tausaya na ya ibadi ya bayi na ya ce alladin na sarrafa wanda suka yi banna iya kan banna ku masu banna ku masu banna da ku a kira ku mabannatan Allah ke kira da ya musu wannan bayina bayina mabannata la taqanatu min rahmatillah kaku yanke ƙaunar samun rahamar Allah abinda aka nema gudun ko muku tuba inna la yaghfiru dhunuba jami'a shi Allah yana gafarta zunubai gaba daya ba ruwan Allah da girman dai sai sunan tirmidhi ruwa ta inganta manzo Allah ke cewa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ibn adam ma da'awtani wa rajawtani غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي الله ke cewa ya dan adam matuƙa za ka kiraye ni ka yi ƙamna a wajena Allah ce zan gafarta maka duk abin da ka yi ba ruwana da girman laifin ce ya dan adam inda zunubinka zai kai dandan sama da ƙasa har sama da yawa ko sai ka ka koma ka nemi gafara ta Allah Allah ya ce ghafartu lak zan gafarta ma gaba daya wala ba ruwa na da kullai kenan abinda ake na kurin gabawa ba nayi ba ka tuba kurin ka koma ga Allah kurin shine ba abu tuba ita ce ba abu in dai ka tuba to ba ruwan Allah da girman laifi amma abin da ake magana a yanwa nan da ake magana na lalaka su a shugabi wai wai kafin mutum da zaka nima sha wannan magana har shirka in dai ka tuba shi abin da ake cewa Allah bai yayi bai yayi shirka kai shirka ka mutu da ita amma ko shirka kai da Allah ka bauta samu wani Allah in dai ka tuba shi kenan an gane babu wani abu da Allah nan akwai abu daya wanda mutane ke magana tsakanin haƙƙin da yake tsakanin bawa da mutane wannan shine kun Allah bai bari na ga wani mun tambaya na ga naman ma tambayi kan wasu ma'aikata yace misali za a dauki mutum aiki da aka magana Allah bai yi mu haƙƙin wani ya kama magana annan ne mun tambaye da kai cewa yesu an dauki misali kamar a kullum misali kwantara ce ko ma'aikaci ne sai kashe wata kauri ga lokacin da ya kamata kun yi zai zama shi a maraya sai lokacin da ya dama ta ya ce Allah gafuru Allah mai gawara ne Allah san uzuri na ko zan Allah ya Allah mai Allah mai gawara ne to akwai wannan gawara haƙƙin mutane ne kudi ka je kai kwantara za ka yi aiki kaza a wata guda za ka yi aikin awa kaza an wata dan kwantara da ba dan kwantara ba lamarin aiki kwantara aiki duk kwantara ce ta haka ma'aikaci tsakani da Allah in ba da darura ba ko wata darura da gangan don kana ƙarmin gindi a ma'aikata ko ta dabara ba a ganin ka ka zamana ka ɓata auren da ake biyan gadansu wala kana da zara kanka da gangan kurin ka izo aiki kurin wani mata maki a bushe a bushe kurin wallahi ba kuma zai abu hata an bushe ta shi yana biya ya kare ya ci ban zaki shi shi ne matsala wallahi mutum ya kurcin halak kaga wannan kenan inda darura akan darura misal lahiya ce na neman aljanna kasa zuwa ne na zo an san biya na ba a biya na balle koma in samu kudin abinci wurin an sani amma ana magana da gangan mutum ya zamana ya ƙi zuwa wurin aiki shi wallahi iya cin haƙi da ba na shi ba kaga wannan shi ne ko ka tuba ya ɗauka cikin abin da kai na ibada an biya bayan Allah tunda ka ci haƙin su ko da an yaje ka tan ɗaurin gindinka amma ka ci haƙin bayan Allah gaskiyar magana lakiyar kenan laifi duk girman shi inda na Allah ne Allah zai maka duk girman shi sai in wa ba a ce ba shi ma wani ba a ce ba kamar misali a ce mutum ya sata ai ba tuba sata ma akwai tuba ko sata barawo ne sai tuba ai sata laifi bi akwai laifi na Allah fajirci da fasikanci ne laifi yin sata barawo fasiki ne fajiri ne kuma ya haƙƙin wani amma haƙƙin mutane daban na Allah daban yana iya tuba laifin da ya ma Allah amma kuma haƙƙin mutane ko ya nema su yaye mushi ko ya biya su ko in babu abin biya to Allah san gaske tuba shi gaske da zama shi ya yawaita ibada aikin alkhairi gobe kiyama an an je ya biya su haka ne dole sai an biya sai an biya sai a nema abin biya ke tun daga nan gurin sai Allah shi da mu ya ce ƙuli ya ibadiyar ladina a sarrafu ala anfusi ka yi ka cewa ka ce ya bayina ba suka yi taɓanna a cikin rayuwarsu la ta ƙanatu min rahmatillah ka ku yanke ƙamnar samun rahamar Allah inna la yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafara dhunubai gaba daya mun ana magana nan a komo an an tubawa inna huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai gafara mai jin kan bayin shi shi gaba وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
na'am wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu nan kira ne Allah subhanahu wata'ala ke mana ke ma bayin shi ku komo zuwa ga ubangijinku kuma wa aslimu lahu ku mai kauya gaba ɗaya zuwa ga Allah ku zama to ma'ana he za ta mai sai mai kauya a Hausa kenan ko da ya kaji da ayyuka ka ka mai kauya kenan ko da ya kaji da ayyuka kenan ka yarda da abin da aka ce ko shi islam shi islam sai islam mai kauya zuwa zuwa ga Allah ba da ana kare islam zama lahiya ba ai kalmar islam ne islam ne mai kauya ne mai kauya zuwa ga Allah to tar ba abin da ka rage kiran kai da Allah da kai abin da Allah ta shine ayi ayi na bari a bari abin da ta halaka shine halak abin da ta haram shine haram shine islam mai kauya ku mai kauya zuwa ku koma zuwa ga Allah ku mai kauya zuwa gare shi ku yi haka min qabl an ya'tiyakum al'azab thumma la tusarun kafin azaba ta zo kuma idan wannan azaba ta zo ba mai ceton ba mai hudda ku daga cikinta ba mai hudda kuma wani makwariya ba mai hudda ku daga cikinta don haka wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mahi kyawar abin da aka san ku daga ubangiji kuma na alqur'ani shi na hakan hadisi kuma na ku bi qur'ani shi ma ku yi haka da gaugawa min qabl an yatikum al'azab baghtatan wa antum la tash'urun kayan azaba ta zo kwaram babu shiri kenan ka haka kama ku da azaba ta gaugawa ku koma zuwa ga Allah kenan ka yin azaba ta zo qaram wa antum la tash'urun ba ku sani ba kuna cikin harkoki kun qaram ku ku ta zo kan gare sai ku shukurin ku koma ga Allah ka yin ta zo wannan koma ga Allah ku an ta kula nafsu أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين na'am yace aw taqul aw taqul nafsun ya hasarata ala ma faratu fi jambillah din ala maka shine dan adam kai kokari ka koma zuwa ga Allah kahin ka shiga wani hali da rai zai rinka cewa kai tan asara ta sakaki da ne bangaren addinin Allah bani abin da Allah ce ba in yi wa in kuntu lamina sakhirin karka ta lalle ka tabbatar ma kanka laifi koranka cewa lalle ina daga cikin masu izgili ke ra'ayi a duniya waɗanda masu imani da muke ma izgili ashe akan daidai suke ashe izgili ne muke musu da kai a duniya suna masu imani izgili ko zai tabbatar ashe izgili ne suke yi kenan zai tabbatar da kuran shi to ka yanta bace ka tabbatar da kuranka ka yi kokarin gyara aw taqul law anna allaha hadani la أو kuntu تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين aw taqula أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين aw taqul dinna ana maka shine ka yanta ba ta kai shiga wannan halin ko mana ko ta kai halin da zaka ce law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin ai inda Allah ya shirye ni da na zamanto cikin masu tsoron Allah kenan zai kamanni da ya shiga layi masu tsoron Allah kenan bai shiga ba yanzu kiyama ta zo ta baci to ka ta bacin ka gyara ka koma ga Allah aw taqula hina tara al'azaba ko kuwa ka shiga hali lokacin da zaka ga azaba gadangadan a hilin kiyama zaka rinka cewa law anna li karratan fa akuna min al-muslimin zai rinka tamanni zai ka guri dama na samu wata dama in koma duniya in zamanto daga cikin layin bayan Allah na kware in wannan abu da shiga mana duka mutum idan bai gyara ba zai shiga wannan halin zai nadama da ma ya gyara da ma ya imani da ma kaza to kahin ta ɓaci da wani abun sai tabbas a hilin kiyama sai ta ta haka in baka gyara ba to Allah iya jan hankalinmu ne kahin mutum shiga halin nadama zai rika gurin abin da ba zai samu ba bayan an baka damar samun wannan dama a nan duniya an baka lokaci an baka damar imani ka gyara halinka ka hinka mutu baka gyara ba kai shi ga Allah to can babu damar gyara ka yi shiga wannan halin ka gyara shi ne ce aw taqula hina tara azaba ko ka ce lokacin da ka ga azaba ka rinka cewa law annani karratan dama na samu wata dama fa akuna min almuslimin in zamanto daga cikin bayan Allah na kwarai masu kyautata aiki Allah ce bala بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
Allah ce bala duk wani abin da ke wani da kaza da kaza Allah ce a arja'atuka ayati duk ayoyi na sun je maka kidan kun hudi ne kake yi baka da wani uzuri ayoyi na sun je maka a duniya fa kazzabta biha wastakbarta ka karyata ka yi girman kai kamar kai karya kace karya ce kuma girman kai yasa cikin mun gaskiya wa kuntum bil kafirin ka shiga layin ka hore kace a yanzu a baka dama a ba ta kare ta wuce Allah ke yi Allah ke mu guru insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته